بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan littafin mai albarka da salihin tare da sharhi na wannan littafi na al'allama muhammad bin salih al-usaimin rahimahullahu ta'ala hayyo muna cikin babi na zikirul mauti wa kasrul amr babi wanda yake bayanin tuna mutuwa ko ambatan mutuwa sannan kuma da rige dogon guri bayan mun karanci sati da ya gabata hadisi guda biyu na akwai hadisi na abdullahi bin umar radiyallahu anhu na farko da na biyu kuma kan mu mance yau muna 21 ga watan Rabiul Awwal Hijra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da shidda ga watan goma miladiya na da dubu biyu da ishirin da uku yau za mu tashi insha Allah kan hadisin Anas radiyallahu anhu قال المؤلف رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال an samu wannan hadisi daga Anas da Malik wanda yadda Allah ta ƙara tabbata gare shi yake khatta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khututan fa qala hadha al-insan wa hadha ajalu fa bainama huwa kadhalika idh jaa al-khatt al-aqrab rawahul bukhari anas da malik ya ce mazala sallallahu alaihi wasallama ya sha tallayi ya yi kurtu haka kututan ya zana su wakala hadal insan ya ce wannan shi ne mutum wa hada ajalu kuma wannan shi ne ajalin shi bayan ya yi kurtu wani daban bainama huwa kadhalik a tsakanin mutum iya rayi ga ajalin shi idin sha al-khattul akrab sai zamanto layin da yake kusa gab da shi zo ya same shi ne na ajali imam bukhari ya fitar da wannan hadisi وقال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال an samu wani hadisi daga abdullahi dan mas'ud wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa khattan nabi sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an wannan ruwaya ta abdullahi dan mas'ud sai ta mana bayanin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shata wannan khattoti ko layika yace sai ya zana layi wanda yake da murabba parallelogram haka wanda yake da zawiya ko abu guda hudu murabba'an wa khatta khattan fil wasati kharijan min sannan kuma sai shata wani layi daga tsakan wannan inda yake da kurtun wannan sai shato layi har ya fita shi fakala sai ce hadal insanu wannan babban shati wanda yake da zawuya ko bangare guda hudu ya ce wannan shi ne mutum na wa hatta hututun sigara sannan ya shata wasu layuka wanda suka zamanto ƙanana ila hadha alladhi fil wasf wanda suka dangano ya zuwa wanda yake tsaka kenan sai haka da su ya zana su suka gamu da wanda yake tsakan nan wanda ya huce ya huta waje قال في الوسط من جانب الذي في الوسط فقال هذا الإنسان يتي wannan shine mutum wa hadha ajaluhu muhbitan bih kuma wannan muhitan bih wannan kuma shine ajalin shi wanda yake kewaye da shi aw qala ahata bihi ajalin da ya kewaye shi ya kewaye shi wa hadha alladhi huwa kharijun amalu wannan kuma wanda ya fita wannan burin shi ne abin da ya sa gaba a rayuwa me yake so wa hadhihi al-khutab as-sighar kuma wa'annan layuka gajeru kanana al-arab abubuwan da za su yi ka bujiro mishi ne na bala'i daban-daban wannan abu ya bujiro mishi wancan abu ya bujiro mishi wancan abu ya bujiro mishi qala fa in akhta'ahu hada idan wata musiba ko bala'i ta kuskure wani lokaci to wancan abin da zai bujiro mishi ba zai kuskure shi ba fa nahashahu nahash hada wancan abu sai zo ya yage shi wancan ma ya zo ya yage shi wa in akhta'ahu hada in wancan ma ya kuskure mishi na hashahu haza hallan wancan ma sai yage shi na abinda Allah madaukake kaddarawa na mutum na musiba da bala'i mutuwa ce karaya arziki ce talauci ne damuwa ce da abin da ya kamata in wannan abu ya kuskure to ba mamaki sai wancan abu ya samu mutum sai ya same shi daga ƙarshe in ma bai same shi ba ajalin shi zai fuskar da shi قال رواه البخاري امام البخاري يفتد وانا حديث وهذا صورته ما ليتي كما wannan shine bayanin kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shata layi misali wannan kamar layi ne nan aka shata sannan manzo sallallahu alaihi wasallama sai shata layi daga nan ya huta hawwaji sannan kuma ya shata layika haka a gehen shi wannan gaba ɗaya mutum ne layin da yake ciki nan wannan ajalin shi ne wanda ya fita waje shi kuma gurin shi ne gurace-guracen shi ne a rayuwa sannan kuma wanda suke nan abeban da za su na matsaloli na damuwa da bala'in su da suke kewaye da shi Na'am. Ina wannan hadisai guda biyu suna karantar da mu mutum da ajalin shi kuma da burin da ya sa gaba. Da kuma abeban da ya zamanto za su zo su kasance mai matsala a rayuwa. Kina in wancan abu ya kubce mishi wancan bai ya kubce mishi. In ya kaudar da wannan ya tsallakewa wancan musiba to wancan musiba sai ta same shi. in kuma gaba ɗaya bin same su ba to kuma ajali hallau iya na iya dakon shi قالوا عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما نن wannan hadisi Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah bi sharhin sabah wannan hadisi guda biyu hadisin Anas da hadisin Abdullah da Mas'ud قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعة هل تنتظرون إلا فقرا موصيا أو غنى مقضيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال وشر غائب منتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر قال رواه الترمذي وقال حديث حسن abu huraira wanda da Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qala badiru bil amali sab'a ku yi gaugawa ku aikata ayyuka guda biyar gabanin wasu abubuwa guda ku aikata ayyuka guda bakwai gabanin wasu abubuwa wanda za su shagaltar da ku da su ku yi ƙoƙari ku yi ayyuka gabanin abubuwa guda bakwai nake so sun same ku hal tantazuruna illa faqran musiya kuna sauraro ne wani talauci mugun talauci ya same ku wanda zai mantar da ku da ambatan Allah da bauta au ghinan mutghiya ko kuma kuna sauraron wata wadata ce wanda za ta rudar da ku au maradan mufsida ko kuma kuna jiran wata rashin lahiya ce wanda za ta bata muku lahiya ta hana ku komi au haraman mufannida ko kuma tsohon da zai lalata ku ku kasa yin wani aiki au mautan mujhiza ko kuma mutuwa wadda ta zama to tabbace babu makawa sai ta samu au dajjal ko kuna sauraron dajjal ne yazo fa sharru ghaibin muntazar kuma wannan shine mafi sharrin boyayye wanda ake sauraron zuwa shi na daga cikin manya-manyan alamomi manya zuwar dajjal bayyana dajjal aw sa'a ko kuma kuna sauraron ba ku yi aikin wa'annan ba ayyukan wannan har tashin kiyama ta zo wa sa'atu adaha kuma wannan tashin kiyama ita ce abiban da mai riska ce wa amar wadda ta zama to kuma ɗaci gare ka al'alama muhammad bin salih al-usaimin da ya zo wannan hadisi ga hadha al-hadith zakarahu al-mu'allif rahimahullah fi babi dhikr al-maut wa qasr al-amr wannan hadisi wanda ya wallaha littafin nan ya ambace shi ne a wannan babi na ambatan mutuwa ko tuna mutuwa da rage dogon guri an abi huraira radiyallahu anhu daga abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace badiru bil amali sab'an ku yi gaugawa ayyuka aikata ayyuka na alkhairi gabanin abubuwa guda bakwai yani i'malu qabla an tusibakum hadhihi saba ku yi aiki gabanin abubuwan wannan guda bakwai su same ku allati zakaraha annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda wadda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ambace su fa badiru biha to ku yi gaugawa ku aikata ثم ذكر هذه السبع وأنها imma faƙaran musiya ko dai talauci wanda yake mantar da mutum bi an yusibal insanu bi faƙarin yunsihi zikra rabbi misali Allah maɗaukaki ya sanya mutum ya kama shi da talaucin da zai mance ambatan ubangiji shi لأن الفقر أعاذنا الله وإياكم من شر درع يلبسه العبد malai ce Allah maɗauko domin talauci Allah maɗaukaki ya kare mu ya kiyaye mu da mu da ku sharri ne wanda kamar matsayin wani silke ne wanda bawa yake sanya shi bainahu idza kana faqiran yahtaju ila aklin wa shurbin wa libasin wa sakanin wa zawjatin domin mutum idan ya zamanto talaka ne iya bukatuwa ya zuwa abinci da abin sha da sutura da wurin zama da mata fala yajidu min zalika shay'a saboda talaucin wannan sai a waye gari baya da komai a cikin wannan fa tadiqu alaihi al-ardu bima rahabat sai zamanto kasa ko duniya ta kuntata game da shi abinda ta kumsa ya rasu ya buga ya buga ba inda zai sai ji wai ina ma a ce tashin kiyama ya zo ko karshen duniya ne ya shiga cikin kumci ويذهب يتطلب ليحصل على شيء من ذلك sai tashi kama iya nema domin iya fatan ya samu wani abu daga wannan fayansa zikirar mahi azuzal wajen neman wannan sai sanya shi manci da ambatan Allah maɗaukaki ita kuma idan an ce ambato ya kunshi zikiri ambatan Allah ya kunshi sallah ya kunshi karatun alkur'ani ya kunshi dukkan nau'i na ibada kuma haka za ka ga mutane musamman ma 'yan kasuwa ana fafataka a samu riba a saida a saye a saida sai ka ga lokutan sallah sun zo sun huce ba tare da mutum ya kula wala ya tamakkana min ada'i sala ibadati sai zamanto baya iya samun dama na yin ibada ala wajhiha kamar yadda Allah madaukaki ya umarni da ita in sallah ce zai yi sallah ba a lokaci ba kuma ba da nutsuwa ba in kuma azumi ne shi ma haka na a gurgunce in menene zai zai yi dai ba a bisa yanayin da shari'a ta yi umarni da shi ba wa kadhalika yafutuhu kathirun min al-ibadat allati tastawjibu aw allati tastalzimu al-ghina kuma hakanan zai bar dewa na ibadodi wanda suke tilastar da ko kuma dole ne sai da dukiya za a yi su ka zakati misali kamar zaka wa sadaqat da sadaka wal wal itqa da iyautar da bawa wal hajji da hajji wal infaq da ciyaswa fi sabilillah saboda daukakar da tafarkin Allah madaukaki dukkan wannan in baya da kudi sai zama to irin wannan nau'i na ibada wadda take da alaka da dukiya to ba zai yi su ba wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da wannan aw ghinan mutghiyan ko kuma iya sauraron kuna sauraron hadde wata wadata wadda za ta shagaltar da mutum ta sanya shi girman kai ai bi an yutghi Allahu al-insana wa yaftah alayhi min ad-dunya fa yatgha bi dhalik shine Allah madaukaki ya sanya wa mutum Allah maɗaukaki ya bashi dukiya arziki ɗumbin yawa wannan arziki sai zamanto ya huce gona da iri ya yi ɗagawa a kan wani ya ga cewa ba wanda ya isa arzikin ma daga dabarar shi ne ba Allah maɗaukaki ya bashi ba wa yara annahu istagna an rabbihi azza wa jal sai ga shi ya wadatu daga ubangiji shi baya buƙatar komai wajen Allah maɗaukaki فلا يقوم بما أوجب الله عليه ولا ينتهي عما نهاه الله عنه baya tsayawa da abin da Allah madaukaki ya wajabta mishi kuma baya hannuwa game da abin da Allah ya hana shi qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce kalla innal insana la yatgha ra'ahu istaghna bari dai mutum ya ka ganshi iya dagawa iya jiji da kai iya ganin shi cewa ya wadatu ba ruwan shi da kowa ba ruwan shi da Allah ya ga duke shi ta ishe shi kazalika aw maradan mufsida haka nan kuna sauraron hawwatar rashin lahiya wanda za ta zo ta bata muku gangan jiki ai maradun yufsidu ala al-insani hayata rashin lahiyar da za ta lalata wa mutum rayuwar shi لأن الإنسان ما دام في صحة فهو في نشاط وانشراح صدر domin mutum duk lokacin da yake cikin ƙoshin lahiya to za ka same shi a cikin karkashi da murna da farin ciki wa duniya a mamuhun maftuha kuma duniya ga tana a gaban shi an buɗe mishi ta bai da mari ba da'ufar badal da zaran ya yi rashin lahiya to shi kenan gangan jiki sai ta yi rauni wa da'ufatin nafsu rai sai ta raunana fi nishaɗin wanshira وضاقت ستكمتتا وصار الإنسان دائما في هم وغم فتفسد عليه حياته sai zamanto mutum ko da lokaci iya cikin bakin ciki ne da damuwa sai zamanto rayuwar shi ta lalace ko ta wannan rashin lahiya ta lalata mashi rayuwa kazalika aidan alharam mufannid haka nan tsuha ai haraman mufannidan ya'ani kibr yufannidu quwwatahu tsohon da zai lalata wa mutum ƙarfin shi wa yuhattimuha wanda zai rogazar da ƙarfin wannan kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukaki yake cewa Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min dha'fin quwwatin thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa shayba Allah madaukaki yace shine ya halicce ku Allah ya halicce ku daga rauni lokacin da mutum yake da nutfa dugon maniyi zamanto ya jirkita ya zama shirin ya jirkita ya zama tsoka har ya kai ga Allah madaukaki ya halicci mutum da rauni a aihe shi bai ya iya wa kanshi komi sai an mushi rauni bisa rauni sun maja'ala min ba'di quwwatin da'fa sannan bayan raunin wannan sai Allah madaukaki ya sanya kalli a waye gari mutum yaro zai kai ga iya tahiya iya rarrahe ya tashi daga tashi yayi ka tahiya daga tahiya yayi ka gudu kai har ya kai ga iya iya komi da kai shi dauka ya yi abin da yake so iya cikin karhin shi musamman ma lokacin balaga da kurciya bayan wannan kuma sai zama to rauni ya zo tsoha sai ya zo daga yanda yake tahiya a da a lokacin da yake cikin rauni in tsoha ya zo haka yake tahiya tashi da kyal tahiya da kyal komai da sallo baya iya zabura to haka Allah madaukaki yake sa sannan kuma tsoha sai ya zo ya khluqu ma yasha Allah madaukaki shi ke halitta abin da ya so wa huwal alimul qadir kuma Allah shi ne masani mai iko a bisa komai قال فالإنسان ما دام نشيطا شابا متن duk lokacin da ya kasance saurayi mai nashadi ya amalu ibadata bi nashad zai aiki zai bautawa Allah da nashadi ya tawaddau bi nashad zaka ga zai arwala da nashadi yusalli bi nashadi zai salla da nashadi yadhhabu ila ila al-ilmi bi nashad zai tafi wajen neman ilimi da nashadi لكن إذا كبر فهو كما قال الله تعالى عن زكريا idan ya tsufa ya girma to sai zamanto kamar yadda Allah madaukaki yake cewa game da Zakariya alayhi salam rabbi inni wahana al'azm minni washta'ala ra'su shayba Allah madaukaki ne wa kasancewa kashi na yayi rauni babu karhi babu bargo kuma kai ya, ya, ya kama da wuta da, da, da hurhura kama a ce wuta ce ta samu uh, ciyawa nan a takaice dai kaina ya cika da hura hurhura ta yi dandazo a kaina ai da'ufa al'azmu kashi yayi rauni wal azmu huwa al haykal alladhi yabni ala alayhi al jism yubna alayhi al jism wannan haykashin wannan shine kama wadda a kan shi ne ake gina jiki kamar kasusuwa gaba ɗaya na mutum fa ya zu'ufu wannan kasusuwa za su yi rauni wa ta zu'ufu kuwa ƙarhi sai ya yi rauni hallau wala ya statu an ya'mala ma kana ya fa'alu fi halin shabab sai zamanto aikin da yake iya yi a lokacin ƙurciya a yanzu ba zai iya yin su ba kama kala sha'iru kamar yadda abul atahiya wani daga cikin mai waken daula abbasiya yake cewa ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب إنا ما أتي wannan mawaki iya takaici akan al'amari na ƙurciya da ya huce shi da yi abubuwa ba da yawa yanzu ga tsufa ya zo iya so yayi to babu dama shine yake cewa ala ku saurara laita shababa ya odiyo ina ma a ce ƙurciya ta dawo wata rana a ce bayan tsohon wannan a ce wata rana kurciyata ta dawo ba ukhbiruhu bima fa'ala al-mashibu in bashi labari da abin da ranaku na tsufa suka yi suka zo suka suka mamaye al-mashibu nan zamani na tsufa aw mautan mushhiza ko kuma kuna sauraron ba ku yi aiki ba wanda zai kai ku ga rahma Allah har mutuwa ta zo muku wadda ba ta da makawa haza aidan ma yuntazar wannan abu ne wanda ake sauraron shi wa idza mata al insanu inqata amalu idan mutun ya mutu kuma aikin shi ya yanke walam yatamakkana min al amal babu zancan samun dama na yin wani aiki mujhizan ay sari'an mutuwa wanda za ta zo kwatsam ba zato ba tamani wa kam min insanin mata min haythu la yazunnu annahu la yamut mutum nawa ne wanda ya mutu wurin da bai ya tsammanin zai mutu kan min insanin mata wa huwa fi shababihi wa sihhatihi mutum nawa ne ya mutu alhali iya cikin kurciye shi da sarautakar shi da lahiyar shi fi hawadithin ihtiraq ko kuma a cikin gobara da za ta faru aw inqilab sayyaratin ko kuma birkicewar mota aw suqutu jidarin alaihi ko kuma wata katanga ta faɗo a kan shi au sakanatin sakkatu alƙalbiya ko kuma a ce bugon jini ya same shi kai tsaye ana tare da shi sai a waye gari kawai lokaci guda a ce wani ya rasu ashiya'un kathiratun yamutu al-insanu bi sababiha walau kana shaba malai yake cewa abubuwa da yawa suna kasancewa sababi ne na mutuwa mutum ko da dai ya kasance iya cikin kurciya fabadir hadha li'annaka la tadri ربما تموت وأنت تخاطب أهلك ما لنشي تو كي غوغاوا كي أيكي نا الخيري domin baka sani ba tana yi wa ka mutu kai alhali kana nan kana iyalanka magana tana cikin hira da su kawai shi kenan sai a ce a ga kawai mutum ya langabe mutuwa ta zo musu auta mutuwa an ta'ala firashika ko kuma mutum ya rasu iyakan gadon shi iyakan shuhudar shi auta mutuwa an ta'ala gada'ika ko kuma mutum ya mutu iyakan abincin shi iya cin abinci kawai sai a ga ya mutu auta mutuwa an tafi sayyaratika ko kuma mutum ya mutu iya cikin motar shi aw fi safarika ko kuma mutum ya mutu iya cikin bulaguro idan badir yace kenan in haka nan ne to mutum yayi gaugawa ya aikata abubuwa gabanin wannan abubuwa su same shi wa min zalika aidan qawluhu aw ad-dajjal fasharu ra'ibin yuntazar haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kuma kuna sauraron dajjal ne hutuwar dajjal fasharu ra'ibin yuntazar to wannan ya kasance mafi sharrin wanda ake saurare ne yani aw tantaziruna dajjal ko kuna sauraron dajjal ne wa huwa rajulun khabith al-kadhab al-mumawwah alladhi yub'ath fi akhir zaman yad'u an-nas ila ibadati shine mutum wanda ya zamanto munanna wanda ya zamanto al-khabith wanda mu mai tsananin muni wanda ya zamanto lalatacce al-kazzab makadaici al-mumawwa wanda yake sanya mutane cikin damuwa cikin shakku shakku alladhi yub'ath fi akhir zaman wanda za a aiko shi bayan ƙarshen zamani ya duɗu nasa ila ibadati wanda zai kirayi mutane zuwa su bauta musu wannan na daga cikin kamar yadda bayani ya gabata na daga cikin manya-manyan alamomi na tashin kiyama wa yuhimuhum ya sanya su cikin rudani fa yuftanu bihi al-khalq sai a jarraba mutane halitta da wannan bayi da wannan dijal illa man sha Allah sai wanda Allah madaukaki kawai ya kiyaye قال وهذا أمرنا أن نستعيذ بالله منه في كل صلاة kuma wannan ne wanda aka umarce mu mu nemi tsarin Allah da shi game da shi a cikin kowace sallah kalan nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsira Allah da amincin su kara tabbata gare shi yake cewa idza tashahhada ahadukum at-tashahhud al-akhir tashahhad al-akhir falyakul idan dayan ku yayi tahiya ta karshe yace اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال mutum ya ce Allah maɗaukaki ina neman tsarinka daga azabar jahannama haka ina neman tsarinka daga azaba ta kabari ina neman tsarinka daga fitina ta rayuwa da mutuwa ina neman tsarinka daga masihar dajjal al-masih dajjal an ce mai masih domin idan shi guda ɗaya bai ya gani nam wasu malamai suka ce idan in ya taka san ba a gasan shi kalwal masih dajjal kuma masih makaryaci ta zo da ma'ana makaryaci kalwal masih dajjal rajulun min bani adam mutum ne daga ɗiyan adam lakinnahu a'awar khabith sai dai mutum ne wanda yake da ido guda khabith munanna ko wanda ya zamanto mafi sharri kafirun murtad wa kafiri ne wanda ya ridda wa kad kutiba baina ainihi kafir an rubuta tsakanin idanuwan shi guda biyu kafiri ya qara'u mu'min walau kana ghayra qari mu'mini zai karanta da ya kalle shi zai ga tsakanin idanuwan shi guda biyu an sa kafiri ko da da bai iya karatu ba wala ya qara'u kafir walau kana qari'an kafiri kuma ba zai iya karanta ba ko da dai ya kasance mai karatu ne وهذه آية من آيات الله عز وجل وانا آية تدقى تكون آية الله من قرما دبوايا وهذا الدجال يدعو الناس إلى عبادته وانا الدجال زي كرا دوجل أو ساسنا تيا دوجل زي كرا متاني زوا بوتشي فيقول أنا ربكم زي تنيني أبنجيجون fa in ata'uhu adkhalahum jannatahu wa in asawhu adkhalahum narahu idan suka mai biyayya sai shigar da su aljanna shi idan kuma suka saba mashi sai shigar da su wutar shi lakin ma hi jannatuhu wa naru sai dai ayat tambaya nan menene aljannar shi mecece wutar shi qala nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsira Allah da mu ce kara tabbata gare shi ce innahu yaji'u ma'ahu bi misal janna zai zo tare da tare da shi da kwatamcin aljanna wa nar da kwatamcin wuta wallati yaqulu innaha aljanna hiya an-nar wanda yake cewa aljanna shi ta wuta ce ba wai aljanna bace ba lakinnahu yuhim sai dai iya sanyawa mutane rudani iya sanya sanyawa mutane rudani wai mawwibu alaihim sai zamanto ya ya ja hankalinsu fa yahsabuna anna hadha alladhi ata'ahu adkhalahu aljannata sai sai ya sai kamar da cewa mutane sai su ga wannan wanda ya mai biyayya kamar ya shigar da shi aljanna ne wa anna hadha alladhi asahu adkhalahu an-nar kuma wanda ya saba mishi sai su ga kamar ya shigar da shi wuta wal haqiqatu bi khilafi dhalik ma abin da yake haqiqa sabanin wannan ne wa kadhalika yati ila al qaumi fil badiya dujjal zai zuwa mutane wasu mutane a ƙauye a cikin daji yati ilaihim mumahilina zai same su mutane ne wanda suna cikin hori laysa fi duru'i mawashihim laban zai sami cewa hallau a cikin hantsa ta dabbobinsu babu nono wala fi ardihim nabat kuma a ƙasa babu tsiro ko kaɗan fai duruhum sai ya kiraye su zuwa bautar shi fai kulu ana rabbukum zai ce ni ne ubangijin ku fai su tajibu na la sai su karba mashi fai ya amuru sama a fatumtin ya umarci sama ta yi ruwa ya kulu lissama amtiri ya cewa sama ki yi ruwa fatumtir sai ta yi Allah maɗaukaki ya mai talala wa ya amurul ardu fatumbit ya umarci ƙasa ta tsirar da tsirrai ya ƙulu ya ardu imbiti ke ya ƙasa ki yi tsiro fatumbitu sai ta yi tsiro fa yusbihuna ala akhsabi ma yaku sai a wayi gari sun samu kayan kaka yadda yadda suke samu komai ya samu hatsi gero dawa duk abin da aka shimka aka shimka sai zamanto na wannan shekara yahi na na dukkan shekaru tarji'u ila ilaihim mawashihim asbar ma yakunu duru'an dabbobin su su dawo daga kiyo cike inda hantsar su ta cika da nono nam duru'an mamlu'a wa atwalu ma yakunu zara asnamatiha rafi'atan min shab'i wasaman haka zankon tozon raƙumansu za su zamanto sun yi tsawo sun ɗauka dalilin ƙiba da ƙoshi da ƙiba da dabbobi suka samu fayab kauna ala ibadati sai mutane su wanzu a wannan bauta da suke mishi sai su aduna fi duniya muddatan yasira sai su ji daɗi a duniya wani lokaci ɗan kaɗan ولكنهم في الحقيقة خسر خسر خسر الدنيا والآخرة سدى حقيقة تتوى سنتابي ودنيا دلاهرة لأنهم اتخذوا الدجال ربا من دون الله domin sun raki dujal ubangiji wanda ya zamanto kuma bayan Allah ne madaukaki wadajjal ya kula anhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam dujal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ce mishi ana na cewa game da shi innahu sharru ghaiban muntazam sharri ne na wanda bayanan wanda ake sauraron shi a'azana Allahu iyyakum min fitnati Allah madaukaki ya kare mu da mu da ku daga fitinar shi sun maqala aw sa'ata ko kuna sauraron tashin kiyama ne yani autan tazuruna sa'a kuna sauraron tashin kiyama ne ay kiyamu sa'a wa sa'atu adaha wa amr yani ashaddu dahiyatan abu ce wadda mai tsananin riskan mutane wa amar mazakan kuma ɗaci gare ta ƙala Allah tabaraka wa ta'ala Allah maɗaukaki ke cewa bali sa'atu maw'iduhum wa sa'atu adaha wa amar bari dai tashin kiyama shine man alƙawalan tasu abu ne wanda ya zamanto tabbatacce ita kuma ta kasance adaha wadda ta yi kowa rubta da da dabara wa amar ta yi komi dace alhasil abinda dai mun fa anan annal insana lan yakhruj min hadhihi as-saba mutum bai ya huta daga wannan abubuwa guda bakwai da da aka ambata wa hadhihi as-sab'u kulluha tu'i tu'iquhu an al-amal wannan abubuwa guda bakwai dukkan su suna kange shi game da yin aiki ba alaihi an yubadira to wajibi ne akan shi yayi gaugawa madam fi sihhatin duk lokacin da yake cikin koshin lahiya wa nashatin da nishati wa shababin da kuruciya faraga wa amn lokacin da yake da faraga iya da lokaci wanda baya da komi sannan kuma iya da kwanciyar hankali kabla an ya futahu zalika kulla gabanin wannan da kullu gabanin dukkan wani abu su kubce mishi fayan damu haithu la yanfa'u nadam yayi nadama ranar da nadama bata amfani na ga sai mu tsaya akan wannan hadisi abinda muka wadi daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka kuskure Allah madaukake gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa alaikum assalam wa rahmatullah mm al-ghaib wanda bai zo ba wanda bayani dajjal ai har yanzu bai bayyana ba kuma zai zo kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dajjal zai samfa na'am intazar wanda ake saurare ake jiran zuwan shi wallahu ta'ala